الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمامنا نوكينا ونا ماذا تيكونا كاروشي شندة تقص ما شاء الله za mu tashi ko in ce muna cikin babu tauqiti fil masi alal khuffin musafir babin da ke magana kan lokacin da aka ɗibawa matafi ya yi shafa akan khuffi haka ne ko? mun karanta hadisi ɗaya ne cikin babin fi ma ta zakar iqra
bismillahir rahmanir rahim akhbarana ahmad bin sulaiman ar-rahawi الرهاوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زرن قال سألت صفوان بن عجلان عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابه إلا من جنابة إلا من جنابة حديثا أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري آه شيكما دقى مالك ابن مغوال ثقة ثبت حافظ مأمون ومؤتمن أمن تتشيكر ببي زهير أبو بكر ابن عياش سفيان بن عيينة isnadin ya tara sufiyanai guda biyu kowannensu jabal ne daga duwatsu na ilimi sufiyan ibn masruq ibn sa'id al-thauri ko ba haka ba ina yake sufiyan al-thauri al-iraqi ko shami ko kuwa masri ko hijazi iraqi an gane sufiyanu ibn uyayna fa shi kuma hijazi ne suka ce in aka yi maka ibhamin sufiyan cikin sufiyanai guda biyu kowanne ta kaya akai baka da matsala li'anna sanada kaifa ma dara dara ala thiqatin kamar hamadai guda biyu ne ibn salama da ibn zaid tsakanin sufiyanin sauri da ibn uyana wane ne babba a sauri ya girme shi da shekara goma ko goma sha ɗaya ƙarƙari bai wuce goma sha biyu ba amma ƙarine ne sun rayu a lokaci guda an asim asim alƙari imam asim wanda a ƙira'a limami ne amma hadisi malami suna don a fashi wasu daga ciki an zirrin fiƙa ya ce na tambayi safwan ibn assal sahabi ne shi yana da soyi ba ya ce mai za ka ce game da anil masi alal huffai shafa akan huffi guda biyu faƙala sai ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسى على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جناب استثناء إليه متصل ولا منقطع منقطع حديثي ne wanda ya riga gabata kuma hadisi ne tabbatacce wannan ya ce mun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambayi Safan ibn Asal game da shafa akan kofi sai ya ce wane ne ya ce Safwan madalla ya ce manzan Allah ya kasance sallallahu yana umartanmu idan mun kasance masu muna cikin hali na tafiya to mu sa kofi saboda a rangonta mana matsayi na tafiya in muka sa hufi kar mu cire hufofin namu ko mu yi shafa a kai kar mu cire har kwanaki uku cur bayan kwana uku mu cire mu wanke kafa mu sake jaddada sawa to a cikin kwana uku kwanaki uku nan ba za mu cire ba min ga'itin min huna min bayaniya tana bayani ne a dalilin wato ga'iti an gane ko yawa ga'iti shine ainihin zuwa a gusar da larura wa baulin da kuma bauli fitsari kenan wa nomin ko dan barci ma'ana mutum in ya sa huffi ko da ya je ba haya ko da ya fi tsari ko da ya yi bacci an mai rangwami ba sai ya sake cire huffinsa ba illa min janabatin sai dai idan a dalilin janaba ne kenan janaba na da ƙarfin hukuncin da in mutum ya sa huffi ya janabtu to dole ne ya cire ya sake jaddada mai madalla araftun wannan hadisi ya riga gabata kuma tabbataccen hadisi ne nan taqil ila hadisi tali باب التوقيت بالمسح على الخفين للمقيم اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتبه عن القاسم بن مخيمرة مخيمرة عن سهيل بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه ثلاثة أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم يعني في المسجد حديث إسحاق ابن إبراهيم شنو الحنظلي آه ابن راهوية كوراهوي شيكم رجع عبد الرزاق شنو الصنعاني صاحب صاحب المصنف an gane ko ya karoto daga ma'amar shi kuma daga ainihin afa an ba ana sauri shi muka faɗa ɗazin nan sufiyan sauri shi kuma da amur bin qais al-mulla'i an al-hakam ibn utba an al-qasim ibn khaymara an shuraih ibn hani shi kuma ya samu daga sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama lil musafiri thalathata ayyamin wa layaliyahunna wa yawman wa laylatan lil muqim annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta shine ja'ala ya dokantar ya shar'antar ga matafiyi ya sa khuffi kwanaki uku to sai ce wala ya hunna kar ka ɗauka tun da kwana aka ce to ana nufin hasken rana ne sai ce a hadda dararensu wa yawman wa lailatin kuma rana ko ka ce yini da kuma dare ga mazaunin gida ya'ani abinda ake nufi a cikin hali na shafa a khuffi duk wannan saboda Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra wa la bikumul usra sauki Allah ke nufi da ku zuka yi tafiya a duniya mai tsananin sanyin gaske maimaita alwala na da wahala musamman ga kafa to in kai shafa a kofi ka samu kariya ba sai ka jaddada ba kai shafa a kai kawai kaga rungumi ne kaga sauki ne amma in halin tafiya kake kwana uku to ku duba saboda tafiya tana tattare da mushkiloli da takura sai aka ba kwana na uku amma kana mazaunin gida kwana ɗaya yini da kuma dare to muga san yana tunkaro lokacin hunturu mutum zai iya wannan shafar a da sai kama tambaya bayan ga nasi kuwa yawanci mu a wannan yanki na arewa inda ba canji aka samu ba hunturu ya fi tsanani wajajen wannan wata na disamba da kuma ɗajin farkon januwari haka nake tsammani dai to kila yanayin ɗimamin yanayi sun ce yana tasiri ga yanayin duniya Allah kawo mana sauki idan mutum ya ga e musamman lokacin da ake cewa jaura akan jaura ta wuce sai ga mukumukun sanyin mutum yana karkarwa da asubahi don kana da kasa hufin kamar ka yi shafa wani ranar gaba ɗaya haddare gobe sai ka cire ka sake jaddadawa sauƙi daga ubangiji kuma idan allah ya ba mu sauƙi ba a son ka bar gara ɓasar ubangiji allah yana so a zai kewa rangominsa kamar yadda yake so a zai kema al'amura wajibabbu da ya ce a yi so Allah ka datar da mu mun karanta ko mu je ga hadisi na gaba hadisi ne tabbatacce musulmi ya fitar da shi da sauran malami na أخبرنا حماد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هالي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني يا سلام فأتيت عليا فسألته عن المسيح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة shi ma wannan hadisin ya gabata kuma tabbataccen hadisi ne hadisin hannad asari ya gabata bani abi muawiya sun gabata al-a'mash suleiman ibnu maharan wanda na sha faɗa a sauri na cewa babu wanda ya warkar da ni a hadisi irin ayamashi sun ce ya fi asim ibn bahdala al-muqri tabbatuwa a fagen hadisi araftun shi kuma daga al-hakam shi kuma daga qasim ibn mukhaymira shi kuma daga shara ibn hani yace na tambayi aisha haji manya mutanen gidan manzon Allah na tambayi Aisha na ce uwar mumine me za ki kare ni da shi dangane da shafa akan hoffi faƙalat sai ta ce iti aliyan je ka gun ali wani ali ibn abi je ka wurin shi fa'innahu a'lamu bi zalika minni ya fi ni ilimi kan haka subhanallah asindi cikin shari sai ce wannan shi ke nuna maka in aka tambaye ka ɗiyan da kake jin kakai a fagen karatu karkai wani wuni-wuni ko shauni wajen cewa je ka gunwa don ya fi sanin haka ba kasawa ba ce wannan hali ya kamata ɗaliban ilimi musifatu da shi je ka tambayi wani na taɓa yin shekul albani wata ran an tambaye shi ya ce is'al faqihan alladhi wa afqahu minni to kasawa ne wani ya fi ni sanin rabon gado je ka tambaye shi wani ya fi ni wato sanin qira'at je ka tambaye shi ko yanzu ko a rayuwa ce ta duniya me yasa ɗalibi idan ya rubuta kwalinsa ya rubutu na neman digiri dinsa a mataki na farko na biyu na uku ake hada masa ainihin da katira da farafisa a dinga jihon su tamboyi wani zai tambaye shi tambayar da wani ta ɓuya ga wani taron dangin zai sa wato a kimanta darajar abin da ya rubuta ya sa mika masa kwalinsa na rayuwa ta duniya misali a shi kenan a iya yin gangan ko a taro wajen fito da darajar karatu da ilimi to kai ma dan fatawarka ta zama tana da quality ya kai dalibin ilimi dan uwa ka saba ma kanka da cewa wannan amsa ku bani lokaci muhimmin abu ne yana daga cikin abin da zai taimaki dalibin ilimi ya kauce ma kure kada duk tambaya nan take ce ga amsa shi yasa mukan ce wajen tafsiri ku tattaro tambayoyinku mu je mu yi nazarin su mu zo muku da amsa gobe saboda idan ka saba da daga tambaya da amsa sai daga baka fanci kai kuskure wanda ka bashi ya bar garin kuma zai aiki da haka kuma kai ka faɗa tare da Allah cikin ramar ya san ba ganganci kake so kai ba ko ba haka ba amma dan ka zamanto a yanayin da za ka sami wato samun kai a mafita yi ƙoƙari ka zamanto mutama'in mutafahis muta'akil mutarayyas tarayyas ريثما يعني تقف على الحقائق إذا إمامنا مالك مالك شيني مالك za a yi mai tambaya haɗari yana ban sani ba la'adari la'adari la'adari har la'adari ta zama ɗaya daga cikin ƙa'idodi a malikiya su wane ne ya rike malikun da suka ce in an ambaci malamai maliku a yi tauraro shafi'i na cewa da ibn uyana da maliku ba domin su ba da ilimin hijaz ya ɓace amma ka duba suna taraisi suna kaffa kaffa Allah ka ba mu kiyayewa nana aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce gaskiya je ka gun ali ka tambaye shi bai ce mata mai dalili ba da kanta ta ce fa'innahu wannan jumla ce wani iri ta'li'illa illatu su'al fa inna inna mu'akkida wa hu buniya ala rafi fi mahalli halin nisab haka ne taqdiru fa inna aliyya kenan allalat ta fada illa zusan dalilin zuwa gusali dalilin zuwa gun ali fa'innahu domin shi aliyu a'alamu bi zalika shi ya fi ni ilimi bi zalika da haka me za ce bi zalika sai suka ce domin ai tambaya ne akan shafa a huffi a hali na tafiya sai na kuma ya fi ta sanin halaye na tafiye-tafiye ko kuwa saboda maza sun fi kai kawo a tafiye-tafiye to ka dubi inda ya kamata a mayar da sani ga wanda ya fi har an ce magabata suna turere ne ya game da fatawa a jefo ci a wani ya fi sun ci a kai za ka amsa a kai za hatta dawo kan wanda ya kamata ya amsa Allah ka ba mu tawazu mai amfani da kuma sauke haƙƙin ilimi iti aliyan ka je gun ali fa innahu a'lamu bi zalika minni shi ne mafi ilimi kan haka fiye da ni to tunda an masa ihala ko ihala kenan uhila ila man ali fa'ataitu alfa huna littaqib aw lisabab ay aqib zalika kaso ka ce fa'un ce taqibiyya sababiyya ay dalilin haka fa'ataitu aliyan sai naje gun ali wane ne je shurai ina abin da ke muka ishara kan cewa shi aiki din ta'ul fa'il ta'ul fa'il fa'ataitu bi ta fa'alta wa atatu wa yaf'ali wa nuna aqbilan fi'ilun yanjali inji ibn malik ta ta fa'il ataitu sai na je gun ali fa sa'altuhu sai na tambaye shi tu hu tu lamirin wa mai magana hu lamirin wanda aka tambaya ka duba sai na tambaye shi anil masi dangane da shafa faƙala sai ya faɗa wa ya faɗa ina dalilin ku ci alini ai bai ce faƙala alin ba sai yaƙi ya nuna mana kai ko ba haka ba tunda magana akan wa ake sai sai yanzu sai ya ce kana rasul sassan manzala sassan ya kasance ya amuruna yana umartanmu an yamsa halmuqimu yawman wa laylatan wal musafiru thalatha kana ina ismin kana da ina sunan kana rasulu mudaf ne ina mudaf ne ilai tabi ina khabar kana huwa ai daga yamma har ƙarshen jumla sai ka ce sadda mahalla sadda masaddan nasab khabar lismi kana ai takadirin sa ka rasulullah sallama amirana ya kasance na umartan mu to ya amuruna daga wato ita kalmar al'amuru takan zo a sifa nawa siga nawa biyu kun gane amru kan zo a matsayin umarni in ka ce amar al'amiru an nazhaba shugaba ya bada umarni to kaga wannan amr din na umarni ne akwai kuma amr na al'amura hadha amrullah min al'umur to amru na umarni menene jami'in sa awamir amr na al'amura mai jami'in sa umur arabiya zaka samu kalma daya mu tsaya kadan ta baka ma'anoni da yawa ran tambaye ku a larabci menene ata hmm? ata ya zo akbala kadima ata akbala kadima hadara zara zara ya bayyana zara duk da zuwa ne ko yawa taraka taraka ya zo amma da daddare arabiya kenan zuwa cikin dare shine taraka taraka dhaifu laylan karkace a ta wafada wafada wafada ya zo amma cikin tawaga to ka dubbiti na larabci kowannen su zuwa ne duk wanda ya fahimci arabiya in ka ce a ta ya zo amma daga wuri kusa shi ne a ta arabiya kenan in za a ba larabci haƙi karka ce a ta ne zai fi min sakwatola sai ka ce kadima a ta ya zo kadima ya zo amma daga wuri nesa kadima duk wanda ya san arabiya san auke kan ya zo daga wuri nesa kenan amma a ta sai ka ce a ta ne jari kusa da kai makwauci na ya zo akbala fa ya zo yana da shauki na neman tambaya warada shi ma ya zo ne ya zo amma yana kwaɗayin wani abu zara ya zo amma ziyara ya kawo hadara ya zo amma an gaice shi ne taraka ya zo amma cikin dare wafada ya zo cikin tawaga turancin kana da wannan? da turo lugal arabiya yasa muna kishinta muna santa ko ba don komai ba Allah ya zaɓi arabiya ya saukar da mafi tsadar littafi da shi ya ce inna an zalna ƙur'anan a wata aya ja'alna ƙur'anan bilisanin arabiyyin mubin raftun hikimar shigo da wannan munasaba ce yake cewa a cikin wannan hadisi wato annabi sun ya kasance yana umartan mu amara kan zo na umarni amru kan zo na umarni amru kan zo na al'amari kawai ko annabi ya kasance yana umartan yana umartan ainihin mazaunin gida an gane yayi shafa sau nawa daya yini da kuma dare wal musafiru thalathan matafi kwana nawa me yasa ya ce wal musafiru salasa me yasa e a ai ka lura ai salasan ba ismul adad bane ina ma'adudi yake ma'adudi ya kamata ya kasance me muzakkari ko muannasi muannasi yawa ya ce me la ma'adudi ya kamata ya kasance ana muzakkari ne mai ibn malik ya ce ya ce salafatun bitta'i kullil ashara fi addima a haduhu muzakkar look idan kana lissafin the calculator and the calculated abinda kake lissafi da kuma lissafaffe misali idan ka ce an littattafai guda uku wani ne figa ciki uku wani ne aka kididdiga littattafai to a arabiya littafi namiji ne ko mace ne na'am to ina son ka ce littattafai guda uku me za ka ce shamsu jamil karka ce salasu kutub dalili suka ce duk abin da kwaya ɗayansa masculine ne namiji to in ya kai uku to lambar da za ka faɗa kamar da shi mace haga lambar salasatu kutub amma wannan abin idan kwaya ɗansa mace ce feminine to lambar kamar da ta namiji shi za ke ce hamsu salawat saboda sallah kwaya da ai mace ce ban gane ko kun gane ba me yake kanmu da larauci ana ce mata me kalansu wato da yawa sai ka ce me kalanes ina son ɗayan ku ya ce da ni huluna guda shida ɗaya ya faɗa cikin ku musamman matasa ku faɗa huluna guda shida sittu misa baka ce sittatu ba sai mu yanzu ka faɗi ƙa'ida a yi ko ba haka ba saboda guda ɗaya ƙalan sotun mace tun da hula guda ɗaya mace ce to in ka tashi figa ɗin kamar da shi namiji a maturanci ba shi don za ka ce six cups six books ina zancin to ina hikimar take to ya'ani mukan shigo da wannan lokaci-lokaci saboda ganin gaba ɗaya littafin da arabiya aka yi ƙorani mu balarabe ne annabi mu balarabe ne alaihi salatu wassalam muna kishin yaran ko don wannan nasaba da muke da ita Allah ƙara mana fahimta kuma kamar da na faɗa hadisin yana mana muhimmancin kamar da ilimi zuwa ga wanda suka fi sani babu kasawa ciki hadisi na gaba
dangantaka mai kyau tsakanin Aliyu da Aisha.
Madalla wannan ma ka fito da mas'ala muhimmiya. Kaga duk masu kokarin nuna cewa tsakanin na Aisha da Sayyidina Ali akwai tsakuwa cikin garin su to ƙarya suke. Ko kuwa? Dan me za ta ce je ku tambaye shi? Har ma ta ce yafi ni ilimi a haka. to kaga magana cewa ai nana Aisha tana cikin wanda suka zalunta sayyidina Ali ƙarya ce kawai da shi ake yi dan tallata abin da suke kai na barna Allah ka kare mu ka tsare mu na'am babu sifatil wudu'i min ghairi hadath yanda ake alwala ba tare da an samu kari ba menene hadas kari misali ba haya kari ne fitsari kari ne dama ana alwala a dalilin khabasi da hadasi ko ba haka ba fitan fitsari kare ne don yana kare alwala an gane ko to alwala mutum zai yi ba wai don ya yi kare ba ya yake ko ya take ita alwalar
أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزاه بن سبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قدم ثم قعد لحوائج ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بثور من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث جميل in kuma manta wani hadisi ya gabata a baya imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 2515 haka kuma ainihin abu dawo da shi marar hadisi ne tabbatacce dakarun da ke cikin mutum nawa ne kenan isnadi ne ne sudasi ko kumasi ko ruba'i kun yi lissafi? na'am bakwai ne ya kace biyar awal amr ibn yazid sayyidina ali ra'ayi auki haka ne ya ce ra'aitu aliyu ahsantu kenan mutum nawa ne yake cewa na ga sayyidina ali Allah ya kara mishi yadda ya sallaci azhar sannan ya zauna ko ba haka ba ya zauna li hawa'ijin nas saboda ya saurari zantutuka na mutane shine hawa'ijin nas falamma hadarat al-asr yana nan zaune bayan azhar har la'asar tai wuce bi taurin mimma aka zo masa da akushi na ruwa shine taur suka ce ƙwarya ƴar ƙarama bahaushe idan ka ce ƙwarya da ƙoƙo da masaki da ƙurzunu menene bambanci tsakaninsu na? wanne ne masaki ƙwarya fa ƙoƙo fa ƙurzunu fa madalla wani ai sifa ce kawai dama na faɗa ɗin jimi za ku ce ne an gane ko wannan sifa ce ai ba wata ƙwarya ba ce dole ku dage ma hausa domin yadda muke kishin larabci to muna kishin kuma hausa mu domin ita ce medium na communication din so ya kamata mu ringa kare ta ita ma din tana da matsayi arabtu saboda haka sai aka zo mai da ainihin wato koko ba wai ƙwarya ba ce rindime miya min ma'in na ruwa saboda ta yi ruwa ka ce taurin min labanin min asalin min bayaniya ce kira so karka tafi zo a'a ƙoƙo na ruwa fa aka zami sai ɗebo ruwa daga wannan ƙoƙon kaffan tafin hannu ya cika fa masahabi wajen ya shafi ainihin fuskarsa wa zira'aihi da kuma zira'insa sangalinsa biyu wa rasahu da kanshi da kuma kafafunsa biyu an gane kun ga ba maganin kurkura baki ba domin dama yana da alwalar sannan ya ɗibi abin da ya rage sun ma'akaza fadlahu ya ɗibi wanji in ka ce wanji abin da ya saura na shi ruwan fashare bai sha kuma ya sha a tsaye ya miƙe sha a tsaye waƙala sannan sai ce inna na san wasu mutane ya karaho na haza suna kyamar mutum ya sha a tsaye bayan ya yi irin abin da na yin nan waƙad tabbas ra'aitu ne na ga rasulallah magana ta ƙare in sabe ce na ga manzon Allah to kan katkiya in ya tabbata ya gani alhali ni na ga manzon Allah wannan wata mai wawul hal alhali na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaf'aluhu yana aikata haka sai ce wa haza wudu'u man lam yuhdith wannan alwalar tawa ita ce alwalar wanda ba wai ta kare yana jadawin tana ne yana kenan in za ka jadada alwala to ga samfure kun gane? ka yi allah sallah a zahar la'asar ta zo ba ta warware ba ka yi alwala to ka yi yadda ya zo da wannan detail din ruwan da ya rage ka miƙe ka sha a tsaye tare da sha a tsaye an hana dama suka ce banda wuri biyu wannan wurin da ruwan zamzam an da ku a baya ai sha a tsaye an hana makaruhi ne amma banda irin wannan sha ɗin don ya ce na ga manzon Allah ya yi haka kenan shi yasa in ka ga mutum ya abu baƙo kar ka fara saurin suka ka tambaya yace tamahal wala ta'jal bi lawmika sahiban la'alla lahu udhrun wa anta talum tamahal yi a hankali wala ta'jal bi lawmika sahiban karka yi gaggawan sukan mutum la'alla lahu udhrun wa anta talum kila yana da hanzari kai kuma kana ta abun nan ko ba haka ba to wannan hadisi tabbatacce na riga ya gabata bismillah babin da ke magana akan kowace sallah a yi mata alwala? na'am أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بإناء صغير فتوضأ قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم كل صلاة قال نعم قال فأنتم قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء ماذا الله wannan hadisi tabbatacce ne bukhari ya fitar da shi haka abu dawud haka ibn maja hadisi ne tabbatacce mazaje nawa ne ina cikin wani uslubi na yanzu tafsili ko ko ijazi mukhtalaf ko ya zama hybrid hada wancan da wannan misali tayi yake cewa amma waye sahabin hadisin Anas shine Anas dan Maliku dan Anas dan Maliku dan Nadir dan Damdam baban shi ba musulmi bane sayyidina Anas ko mamansa ita cewa ummu sulaimin mun ce da ku cikin sahabbai da suka tara hadisai wajen har sama da dubu to anas shine na ƙarshe wajen mutuwa mun faɗo na baya amma kana maganar sahabbai wanda shine na ƙarshen mutuwa gaba ɗayansu ba anas ba ne anas ya rasu shekaran da aka fi imam malik ƙwarai shekara 93 akwai sahabin da bayan shekara 17 tukun ya rasu a maka abu tufail mun faɗin shi an shi ne na ƙarshe yana rasuwa sahabai sun ƙare a raton wannan bisa suke ganin to a shi maliku ma tabi'i ne domin in dai har tsakaninka da mutum shekara 17 a to ai kana da wayo ka san shi ko kuwa so maliku ya kai a ce na shekarun ya san abu to amma matsala ita ce ya je maka ya gan shi shi zama mafi yawa ake ce imam na maliku tabi'ut tabi ne kawai sahibul muwatta rahmatullahi alai araftun yake cewa wato hadisi na nawa madalla an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa an zo ma annabi bi ina in saghir da wata ƙwarya ‘yar ƙarama fatawadda sai yi alwala ƙuntu sai na ce in ji anas sai na ce ko kuma amir ya tambayi anas ya ce annabi ya kasance yana alwala ga kowace sallah wannan yana tambaya ne ƙala na'am ya ce ƙwarai kwa to kaga ya tabbatar maka kowace sallah kai alwala kenan a rana muna Allah sau nawa sau biyar ya tabbata a hadisi idan ɗayanku yana da kogi a ƙofar gidan shi ko ƙorama a ƙofar gida yana wanka kullum sau biyar kuna jin za a samu dauda a jikin suka cela ya ce to haka ma mai alwala duk mumini mai alwala da wahala ka samu zunubi tare da shi la ilaha illallah Allah ka ba mu irin wannan amma kuma dole sai an tsare ma alwala haƙƙinta da ƙa'idarta a kiyaye ta to sai tambayi anas annabi na Allah kaɗai ce ƙwarai yakan yi alwala ga kowace sallah ƙala sai to fa'antum to kuma fa fa'antum kuma fa ƙala sai anas ce kunna nusalli salawati mun kasance muna yin salloli malam nuhdis to kaga ya fayyace maka magana muddin ba mu yi abin da ya karya alwalar ba haka muke saɓi zarce da alwala ɗaya kenan za ka iya alwala tun asubayi har lisha zai yiwu to yana yiwuwa a yau in dai har ka rike ta a tumi zai hana kuwa to ina zuwa taimma tana da irin wannan taimama tana da wannan gatar ka yi taimama tun asubayi ka riƙe ta ka yi sallar azahar la'asar magariba da taimama ɗaya me dalilin ku ko ka samu masu yawa wala ta salla salata ne me dalilinsu ba a sallar farilla firjima ɗaya me dalili a taimama a makafin Allah take illa iyaka ko kamar yadda ka faɗa mutum zai ga to ga ruwa burin bashi kawai misali to musamman kana jeji babu ruwa ko kuma je ka ga ruwan amma in kai alwala abinda za ka sha zai karanci to ka ɗauka babu ruwan ko kuma je ka akwai ruwa a can amma in ka ce za ka je ka ca akwai zakoki akwai kaza kaza kaza ka ɗauki ruwan nan babu kawai to idan kai taimama wannan taimama za ka iya sallar farilla biyu uku da ita babu dalilin ka ce ba a sallar farilla biyu da taimama guda ɗaya kaza kaza kaza to me hikimar haka ɗin misali to shin wannan fi samun lada wanda ya salla biyar da alwala ɗaya ko wanda ya salla biyar da alwala biyar wanne ne jarumi ciki wanne ne fi samun lada kwarai kuwa me jaruntaka cikin alaka guda ɗaya to yawan jaruntaka domin kila ka gama da matsalar matsala ka dinga wani matsa cikin gaba ka sana mai to me zafi to in Allah ya kaddara ga uzuri ka saki uzurin kawai ka je ka saki da Allah ka misali bai fa ka soki ba to amma idan mutum ya iya rike alwalan nan har sallah biyar yayi Anas yana bayani ne yace eh Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi Allah ga kowace sallah kufa sai ce a yau ai muna salloli muddin ba mu yi kari ba kenan in mun yi mu muna yin alwala ga kowace sallah ayan fahimci sakon wa qad kunna nusalli salawati bi wudu'in kaji magana kuma mun kasance muna salloli na'am da alwala guda daya to mun karanta alfiru na fikihu a soro a gun malamanmu Allah kara musu albarka ya sa kan alkhairi suna cewa wal karkaratu shadida tanqud wudu wai karan ciki mai tsanani na wurin alwala mutum ji kululu din na misali to da kaji ka je ka saki alwala tamai ba abin da fito ai sai wasu ke cewa wai ai wai hutu ne ke so ya fito kai kuma ka hana shi to idan ba haka ba to wai zai fita jikin gashi ya fito to wai sa shi a wurin fitan shi ne to aka ba roma da shi ƙarin ciki mai tsanani na kawo da alwala tsaka sharida sauraka idan mutum ya san cewa yana da uzuri ka ɗauka misali ya san yana da matsala mafi alkhairi ka je ka gusar da larura tukun ba daidai bane ka san cewa kana da takura zaka kama ruwa ka ce zaka yi karfan ba a haka ka je ka gusar da duk abin da zai dauke maka hankalinka kafin ka shiga sallah ai da haka ne suke cewa ko abinci ne kake jin yunwa ka fara ci kafin ka fara sallah wa billahi tawfiq inda na waqt to bismillah
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن حلية قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا أنا أتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة يا سلام wannan hadisi rijal ɗinsa ga sunan mun gani kuma abu dawo da fi da wani hadisi sannan kuma hadisi ne wanda ke tabbatacce arafton cewa an samo daga ibn abi mulaika shi kuma ga dan abbas dama rawiya dinsa ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga al-khala khala shine kamar kace bayi ko makewayi fa qurriba ilayhi ta'aman sai aka kawo masa abinci faƙalu sai suka ce ya manzan Allah ala na atiyaka bi wadu'in ko mu zo maka da ruwan alwala ne faƙalu sai manzan Allah ce innama umirtu bil wudu idza qumtu ila salat yace an umurce ni da sake alwala ne in zan yi sallah mana wannan abinci na ci me hikimar in sake yin alwala inda sallah ta zo sai in tashi in sake yin alwala ina fata an gane ko to mu je ga ainin annadah kila sai mu kwana a wannan hadisi hadisi ɗaya rage mana na'am akhbarana ubaydullah bin sa'id qala hadathana yahya an sufyan qala hadathana alqamah bin marsad an ibn buraydah an abihi qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله الله أكبر قال عمدا فعلته يا عمر يا سلام مسلم يفيد لنا حديثي هكا أبو داود هذا هكا ابن ماجه tabbataccen hadisi ne cewa manzon Allah ya kasance sallama yakan yi alwala ga kowace sallah an gane falamma kana yawmul fati ran da aka yi fathu makka mu koma tarihi ranar cin maka da yaƙi da aka buɗe maka shekara ta nawa ne shekara ta nawa aka yi fathu makka shekara ta takwas jamil shekara ta bakwai bara kenan misali shekara mai ita kuma kowanne da lokacinta shekara ta takwas aka ci maka da yaƙi fatahu makka shekara ta bakwai kafin ta takwas ana kiranta amul amul wufud wufud ƙabilu da yawa suka zo gumin Allah suna mika suna sallama shekara ta shida shekarar hudaybiya shekara ta biyar yakin khandak an gane ko haka za ka ɗauka har zuwa farko ta biyu ta uku shekara ta tara yakin tabo shekara ta goma ajali sallallahu alaihi wa sallam shekaru cike da albarka da da'awa da yadda sakon mahalicci cikin ka ce ɗan ƙaramin lokaci da kuma faritin impact mafi tsayi mafi yalwan alkhairi da ba taɓa samu ba annabi Allah Noah a shekara 50 ne shi ku shekara 23 shi sa idan kana karanta rubuce-rubuce irin su Montgomery Watts irin su michael h hurt irin su margolius ko da wannan mugun maki ne amma allah ya matsa bakinsa ya fada irin su george bernard shaw ga sunan da yawa suka ce mutumin da ba shi da sojoji ba shi da makamai amma ya aka yi allah ya juya kwakwalan mutane kidahume cikin ƙasa da rabin karni suka zama abin da suka zama suka zama shugaban duniya to me yasa ba ku musulunta ba sai mu ci wannan wani kuma daga Allah kuma araftu to da haka yani annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi alwala ga kowace sallah ran da aka yi fathu makka an gane ko sai yayi sallah da alwala kwaya daya fa qala lahu umar sai na umar sai ya ce da shi fa'alta shay'an lam takum taf'aluhu ya manzo Allah kai abinda dacin baka kasance kana yi ba wato kamar ya ba kuntar da abin ne abin wanda yake ba ku mustaghrab qala sai annabi ce da shi amdan fa'altuhu ya umar da gangan nayi to ina hikimar madalla ku sani haka ya halatta da haka suka ce wani lokaci abin da ya ɓuya ga mutane na sunna ba a saba yi ba to kai ka saba ma al-ma'aluf litu'alliman nas ka ce haka ya halatta an gane yanzu misali in ka zo ka sha ruwa a tsaye bayan mun san an hana sai ka ci muna da sayyid na ali ya sha ruwa daga allon da ya yi ba wai don jaddadawa yake ba abin da ya rage shi a tsaye ce na ga annabi ne ya yi ko ba samu cikin sahabi wanda ya masa inkari ba yau na hofabit na fatan gane ko to tsira da aminci su ƙasa da fita ga mazu sallallahu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh